الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى مدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى والأحاديث التي تروى في هذا الباب وهو السؤال بنفس المخلوقين هي من الأحاديث الضعيفة الواهية بل الموضوعة ولا يوجد في أئمة الإسلام من احتج بها ولا اعتمد عليها مثل الحديث الذي يروى عن عبد عن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده أن أبا بكر الصديق أتي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أتعلم القرآن ويتفلت مني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني أسألك بمحمد نبيك وبإبراهيم خليلك وبموسى نبيك وعيسى روحك وكلمتك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد وبكل وحي أوحيته وقضاء وقضاء قضيته وذكر تمام الحديث وهذا الحديث ذكره رزين بن معاوية العبدري في جامعه ونقله ابن العثير في جامع الأصول ولم يعزه لا هذا ولا هذا إلى كتاب من كتب المسلمين لكنه قد رواه من صنف في عمل يوم وليلة كابن سني وأبي نعيم وفي مثل هذه الكتب أحاديث كثيرة موضوعة لا يجوز الاعتماد عليها في الشريعة باتفاق العلماء وقد رواه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب فضائل الأعمال وفي هذا الكتاب أحاديث كثيرة كذب موضوعة ورواه أبو موسى المديني من حديث زيد بن الحباب عن عبد الملك بن هارون بن عنترة وقال هذا حديث حسن مع أنه ليس بالمتصل قال أبو موسى ورواه محرز بن هشام عن عبد الملك عن أبيه عن جده عن الصديق رضي الله عنه وعبد الملك ليس بذاك القوي وكان بري وأبوه وجده ثقتان قلت عبد الملك بن هارون بن عنترة من المعروفين بالكذب قال يحيى بن معين كذاب قال السعدي دجال الكذاب وقال أبو حاتم بن حبان يضع الحديث وقال النسائي متروك وقال البخاري منكر الحديث وقال أحمد بن حنبل ضعيف وقال ابن عدي له أحاديث لا يتابعه عليها أحد وقال الدار قطني هو وأبوه ضعيفان وقال الحاكم في كتاب المدخل عبد الملك بن هارون بن عنترة الشيباني روى عن أبيه أحاديث موضوعة وأخرجه أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب الموضوعات وقول الحافظ أبو موسى هو منقطع يريد أنه لو كان رجاله ثقات فإن إسناده منقطع
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار ما يهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة mu da wannan yammaci na ranar litinin nawa ga wata bakwai ga watan jumadal ula hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 wanda kuma ya zo daidai da nawa ne sha ɗaya sha biyu a watan biyar miliyar ta dubu biyu da takwas a wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafin mai suna ka'idatun dalila fitta wasuli wal wasila wallafar shaikhul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ابن تيمية الحراني الدمشقي وانده يمر دنيا هجرتنا تقريبا كويدا أشرم دا تقوت kuma wannan shine majalisinmu na 43 har yanzu dai malam yana nan cikin batun hadisan da suka zo akan maganar tawassuli da zati tawassuli da zatin wani mahaluki ba ba tawassuli da ayyuka ba ba kuma tawassuli da sunayen Allah ba inda yake magana akan cewa hadisan duk da aka rawaito a wannan babi hadisai ne da basu inganta ba malaman hadisi sun yi magana a kansu sun nuna cewa hadisai ne waɗanda suke bara gurbi waɗanda suke masu rauni kwarai da gaske hadisai ne na ƙarya saboda haka za a ci gaba da haƙuri ibnu taymiya dai ya shiga cikin tekun ilimin hadisi a nan zai ta ninkaya da mu saboda haka sai mu yi haƙuri abinda muka gane mu yi aiki da shi abinda kuma muka kasa ganewa mu roƙi Allah ya ganar da mu ibnu taymiya wato teku ne wanda yake akwai komai a cikinsa don haka wani lokaci idan ya su kwana ya shiga cikin wani fagen sai ka ji cewa kamar kawai wannan fage din ya tsaya ya karanta a rayuwarsa ya kware a kai don haka za ka ji ya nutsu ciki ya yi ta maganganu masu zurfi a cikin wannan fagen saboda haka darussan da za mu yi a waɗannan 'yan makonni masu zuwa watakila duk za su kasance da irin wannan siga. saboda haka ɗalibai waɗanda suke da ido kwarai a cikin ilimin hadisi su za su fi more darasin da zamu yi waɗanda kuma ba su da ainihin kafafuwa masu ƙarfi a cikin wannan fage ɗin to wataƙila abinda za mu karanta idan sun jiya musu nauyi wajen fahimta zai ƙara musu ƙarfin gwiwa na su ga cewa su ma ba a basu a baya ba kan su zama 'yan rakiya kawai ko 'yan cikon benci ما يأتي والأحاديث التي تروى في هذا الباب وهو السؤال بنفس المخلوقين هي من الأحاديث الضعيفة الواهية بل موضوعة حديثا دا أكي رويتها أولا بابي وانا بابي شين باب قود ذات ون مهلوك أتي دن ذات وني دن والي yace don hadisan da aka ruwaito a wannan babin hiya min al-ahadithu da'ifa suna cikin hadisai masu rauni alwahiya masu rauni kwarai da gaske bal almawdu'a bari ma wannan hadisai ne waɗanda suke na ƙarya wala yujadu fi a'immati al-islam man ihtajja biha a cikin shugabannin musulunci limamai manya-manya na musulunci ba a samu wani wanda ya yi hujja da waɗannan hadisan ba wala atamada alaiha ba a samu wanda ya dogara a kansu ba مثل الحديث الذي يروى عن عبد الملك ابن هارون ibn antara an abihi an jaddihi kamar hadisin nan da ake ruwaito shi daga abdulmalik ibn harun ibn antara shi kuma daga mahaifinsa harun daga kakansa antara anna ababakar siddiq cewa abubakar as-siddiq atan nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala abubakar siddiq ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi inni ata'allamu alqur'ana wa yatafallatu minni yace ya ma'aikin Allah ina koyan karatun qur'ani amma yana kubuce mun wato yana haddasa amma kuma yana mantawa to wannan ita ce matsalar da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam da ita a yadda hadisin yake faɗa فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وي شيني سيما زويتي دشي قل كتي اللهم إني أسألك بمحمد نبيك وبإبراهيم خليلك وبموسى نجيك وإيسى روحك وكلمتك وبتوراة موسى وإنجيل إيسى وزبور داود وفرقان محمد وبكل وحي أوحيته وقضاء قضيته قال حديث وأسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو استأثرت به في غيبك وأسألك باسمك المطهر الطاهر هو المطهر الطاهر بالأحد السمد الوثر وبعظمتك وكبريائك وبنور وجهك أن ترزقني القرآن والعلم وأن تخلطه بلحمي أو تخلطه بلحمي ودمي وسمعي وبصري وتستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك haka hadisin yake da tsawo aka caccakuɗa abubuwa har da ma wanda yake hadisi ne sahihi aka yanke shi aka gwama aka harhaɗa aka caccakuɗa kasan ƙarya ba ta tsayawa ita kadai sai an jingina ta da wani abu da ka yarda da shi in ka ji dan abin da ka yarda da shi a cikin ka karɓa kamar yadda aljanun da suke biyo wa bokaye suke sato musu ji daga sama a da in suka ji gaskiya ɗaya sai su cakuɗa ta su kwaɓa ta da ƙarya ɗari tis'in da tara zama ɗari saboda haka sai su kawo idan ɗaya ta gaskatu sai a zaci cewa tis'in da tara ɗin ba gaskiya ne sai ba sun taɓa faɗa abu kaza ya faru ba to shi yasa duk wanda zai yi ƙarya to sai ya ɗan yanki wani abu na gaskiya sai ya haɗa to sai lullube wannan ƙaryar da ita wannan gaskiya ɗin to wai shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mishi wannan addu'a yace kace ya ubangiji ina roƙonka bi muhammadin nabiyika da annabinka da muhammadu annabinka da ibrahimu badadayinka da musa abokin ganawarka da isa ruhinka kuma kalmarka da attaura da attaura littafin annabi musa da injila littafin annabi isa da zabura ta annabi Dawud da Furqan shine alqur'ani na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kowane wahayi ma da ka da kai wahayinsa ko wani hukunci da ka zartar da kowane suna da yake naka wanda ka saukar da shi a cikin littafinka ko kake banta da iliminsa a cikin gaibinka ina roƙonka da wani da sunanka da yake mai tsarkakewa mai tsarki kai ne ɗaya wanda ake nufa da bukata da girmanka da ƙasaitarka da hasken fuskarka ka azurta na alkur'ani da ilimi ka takuɗa shi da jikina da tsokata da jinina da jina da ganina ka aiwatar da shi a jikina da dabararka da ƙarfinka domin babu wata dabara ko ƙarfi sai tare da kai wannan shine wai addu'a da aka koya masa ya faɗa ibnu taymiya ya ce wa hadha hadith ذكره رزين بن معاوية العبدري في جامعه رزين بن معاوية العبدري شين يكاو ونن حديثي الاتافنسا الجامع ونقله ابن الأثير في جامع الأصول ابن الأثير يكاو شيكما أتكين للتافنسا جامع الأصول ولم يعزه لا هذا ولا هذا إلى كتاب من كتب المسلمين babu wani ɗaya daga cikin su su biyun razinu da ibn al-asir da ya jingina wannan hadisi zuwa ga wani littafi daga cikin littafan musulmi wato razin ibn muawiya da ya kawo shi bai ce ga littafin da aka ruwaito hadisin ba hakanan shi ma ibn al-asir da ya kawo shi a jami'ul usul bai faɗi littafin da aka ruwaito shi daga cikin littattafan musulmi ba to ina aka samu shi kenan razin ibn muawiya ɗaya ne daga cikin malamai da aka yi a andalus cikin karni na hudu a cikin karni na uku ya yi littafi cikin karni na hudu na cikin karni na hudu ya yi littafi da ya tattara hadisai na alkutubul khamsa bukhari muslim abu dawud tirmizi nasa'i sai ya hada da muwadda to a cikin wannan yakan ɗauko wasu hadisai waɗanda yake cewa ya ɗauko su amma bai gama tantance asalinsu ba sai ya bar su sai in ya tantance asalin su sai zo ya faɗa to irin waɗannan sai cika littafin su wanda ba sa cikin bukari ba sa cikin muslim ba sa cikin sauran hadisan littattafan da ya yi amfani da su to lokacin da ibnul asir ya zo shi ma zai yi nashi littafin jami'ul usul sai ya dogara da littafin wancan mutum don haka irin abin da wancan mutum ya kawo wanda baya cikin littattafan nan guda biyar shi ma sai ya kawo shi dogaro da cewa wancan malamin ya kawo sai ya ci cewa razin ne ya kawo shi a littafinsa shi kuma razin din nan ya kawo abubuwan da ba su da tushe shi yasa malamai suke cewa idan razin ya kawo wani ruwaya ko wani ƙari akan abin da yake cikin littafin bukari da muslim da sauran littafan guda biyar da ya amfani da su da sauran littafan guda uku da ya amfani da su to bai kamata ainihin a ɗauki wannan magana tashi ba sai an gano tushen inda ya ɗauko ta domin shi kansa ya bar wannan a bisa hujjar zai yi bincike ne idan ya gano asalin abin ya faɗa to da yawa ya kawo ba tare da ya faɗi ga asalin abin ba to kaga sai a bar masa kayansa to ibn al-asir ya kawo a cikin jami'ul usul ibn al-asir mutane guda uku ne 'yan gida ɗaya dukkaninsu malamai kowanensu ana ce da shi ibnul asir akwai malamin tarihi akwai malamin luga da adabin larabci akwai kuma malamin hadisi kowanensu ana ce da shi ibnul asir to ya za ka iya bambance ibnul asir malamin hadisi daga ibnul asir malamin tarihi da wanda yake malamin luga ya za a yi iya bambance su za mu iya bambance su daga alkunyarsu kowanne yana da lakabi yana da alkunya da ake ambatansa da ita an gane ko wani malami ya haɗa su a cikin baiti biyu yake cewa banul asirin lazina kanu talatatan dammahum ikha'u mu'arrikhun alimun adibun al'izzu wal majdu wad diya'u zan maimaita banul asirin lazina kanu ثلاثة ضمهم إخاء مؤرخ عالم أديب العز والمجد والضياء wato yake cewa ‘ya'yan al'asiru su uku ne wanda ‘yan uwan juna ne ‘yan uwa ne na juna su uku a cikinsu akwai mu'arrikun malamin tarihi akwai alimun malami yana nufin malamin hadisi akwai kuma adibu malamin adabi da harshen larabci sai ya je bayan ya jera su haka kuma sai ya jera lakabin kowanne sai ka ɗau lakabin farko ka sa wa na farko lakabi na biyu ka sa wa na biyu eh an allafu wa nashir kenan kamar da malaman balaga suke ba sai ya ce al-izzu izzuddin ibn al-asir kaga shine malamin tarihi kenan والمجد مجد الدين شيني مال من حديث كنا ضياء الدين ابن الأثير شيني مال من لغة تاغاني سوس إن كذا أنت عز الدين ابن الأثير تو أنا نفي مال من تاريخي ده إن كذا أنت مجد الدين ابن الأثير أنا نفي مال من حديثي ده إن كما كذا أنت Ziyauddin ana nufin malamin luga kowannen su yana da littattafai kamar misali malamin hadisi din yana da littafin an-nihaya fi garibil hadis yana da jami'ul usul wannan da muke magana a kansa sannan shi ko malamin tarihi din yana da al-kamil fi tarikh yana da wani littafi sunan shi al-kamil fi tarikh sannan shi kuma malamin luga din yana da wani littafi da ake kira al-masal sa'if almasal asha'ir inda yake magana akan warware ainihin karin magana ta larabawa da asalinta da ma'anarta an gane ko to saboda ka ibn al-asir da ake magana a kansa a nan shine shine izzu shine majduddin ibn al-asir malamin hadisin malam yace لكنه قد رواه من سلف في عمل يوم وليلة كابن السلي وأبي نعيم irin wannan hadisi ba za ka same shi ba a cikin littattafai da musulmi suke dogaro a kansu amma akwai wasu daga cikin waɗanda suka yi littattafai a kan faɗar falalar aikin yini da dare kamar ibnu sunni kamar abu nu'aib sun ruwaito hadisin wannan wa fi misli hadhihi al-kutub a cikin kuma irin waɗannan littattafan akwai ahadithu kathiratun mawdu'a akwai hadisai yawa waɗanda suke bara gurbi na ƙarya waɗanda ba su inganta ba la ya juzu li i'timadu alaiha fi shari'ati bi ittifaq al ulama hadisan da bai halatta a dogara a kansu ba cikin shari'a da haɗuwar malamai gaba ɗaya wa qad rawahu shaykh al asbahani fi kitab fada'il al a'mal abu shaykh al asbahani ya ruwaito wannan hadisin a cikin littafinsa fada'il al a'mal وفي هذا الكتاب أحاديث كثيرة كثيرة كذب موضوعة أتكين وانا اللي شافن كما أبو الشيخ أقوي حديثي ديوا وأن سكي قرياني إن جبني برغربني بهلتا أدوغر دسوبا كو أيددس ورواه أبو موسى المديني من حديث زيد بن الحباب عن عبد الملك بن هارون بن عنترة abu musa al-madini ɗaya daga cikin malaman hadisi ya rawaito wannan hadisi daga zaid ibn al-hubab shi kuma daga abdul malik ibn harun ibn antara wa qala sai abu musa al-madini saboda sassauci da lakwalakwa sai cewa ya haza hadithun hasan ma'a annahu laysa bil muttasil wannan hadisi ne mai kyau duk da cewa sansalarsa ba muttasila ba ce wato mazajensa ba duka ne kowannen su ya ji daga abin nan daga wanda ya ruwaito daga wajensa ba saboda akwai tazara tsakanin ainihin shi harun ibnu antara ko antara din kansa da sayyidina abubakar saboda haka akwai i'zan akwai tazara mai yawa قال أبو موسى رواه مفرز naji mai karatu ya ce mihras ko mahras muhriz muhriz ibn hisham an abdul malik an abihi an jaddihi an siddiq radiyallahu anhu wa abdul malik laysa bil qawi shi abdul malik din nan da ake ta magana akan sa ba kakkarfa bane a harkar hadisi wa kana birrai ya kasance a abin nan a garin rai rai a cikin kasar iran ne a yanzu wa abuhu wa jadduhu siqatani da babansa da kakansa dukkan su amintattu ne wannan maganar Abu Musa al-Madini ce kamar ci a gurinsa yana ga hadisin ba laifi yana da lafiya shi yasa yake wannan magana wacce ke da ainihin laushi haka da sako-sako to ibnu taymiya ce a aqultu ni ga abin da nace Abdul Malik ibn Harun ibn Antara shi wannan Abdul Malik ibn Harun ibn Antara min al-ma'rufin bil kadhibi yana daga cikin sanannun mutane wajen ƙarya wato duk an san shi da ƙarya duk malamai sun san shi makaryaci ne qala yahya ibn ma'in kazzabun yahya ibn ma'in yace wannan makaryaci ne mai yawan ƙarya in suka ce kazzab ba suna nufin ƙarya tsakaninka da jama'a ba suna nufin ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam malaman hadisi in yace wa mai ruwaya kazzab ba yana nufin mai ƙarya tsakaninsa da jama'a ba wajen mu'amala ko ciniki da a saye da sayarwa an gane ko wannan ba sa ce da shi kazzab so suke da shi mustahamun bil kadhib ko suke da shi masruk an gane ko amma in malamin hadisi ya ce wani kazzabun yana tuhumar sa da yana ya kama shi da laifin yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya yasa ya kira shi da wannan siga din an gane ko a yanzu mu muka ce wani makaryaci ne ba muna nufin yana yi wa manzo Allah ƙarya ba amma malaman hadisi suka ce wani makaryaci ne suna nufin yana yi wa manzon Allah ƙarya an kama shi dumu-dumu da wannan laifin ba wai kawai tuhumar ta ake ba wanda kuma zai yi ƙarya cikin mu'amalarsa da sauran jama'a gama garin jama'a wannan suna kiran shi muttahamun bil kadhib shine ake tuhuma da yi wa manzon Allah ƙarya har idan yana yi wa mutane to ba mamaki wata rana ma shi dan ya kwashe shi ya yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ƙarya an gane ko don haka da yace kazzab yana nufin mai yi wa manzon Allah ƙarya وقالت سعدي كتك سعدي سعدي ba duka ne ake cewa sa'idi ba abdurrahman sa'idi wancan shine mai wannan littafi tafsirul karimir karimir rahman ko karimir rahman ni tafsiri kalamin mannan wannan shine yan garin almajiransa da wanda suka zauna da shi aka ji suna ce masa abdurrahman sa'idi an gane ko saboda shi suna yadda ka ji masu abin suna faɗa ka zaka faɗa ba ka da ishtihadi shi suna ba a ishtihadi a ciki ka ce bara ka yi kiyasi ba a kiyasi a suna to amma in ba shi ba to zaka sa'adi shine a shine al-jawzajani mai littafin الشجرة في أحوال الرجال ko kuma ahwalur rijal don kalmar shajara din malamai suna cewa ba ta tabbata a cikin sunan littafin ba ahwalur rijal yana da wani littafi sunan shi ahwalur rijal an gane ku to shi ne aljauza jani wani gun za ka ce aljauza jani wani gun za a ce sa'adi wani ma wani gun a ce ibnu sa'adi abin da yake cewa game da wannan mutum abdul malik yace dajjalun kazzab dujal ne makaryaci wa qala abu hatim ibnu hibban abu hatim ibnu hibban a cikin littafinsa kitabul majruhina yace ya ba'ul haditha yace yana kirkirar hadisin ƙarya ya jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda rasul maganar ibn ibn hibban take a cikin littafin majruhin yana cewa kana mimman yada'u al-hadith la yahillu kitabatu hadithihi illa ala jihati al-i'tibar ya kasance daga cikin masu kirkirar hadisin ƙarya su jingina wa annabi sallallahu alaihi wa sallama bai halatta a rubuta hadisin sa ba ma illa ala jihatil i'tibar ala jihati li'tibar sai dan a rubuta kawai dan a wazantu karanta a yi mamaki a ce kai kaga wata shirgegiyar karya ka ganta kuwa to wannan shine kawai za a yi in za a rubuta hadisansa amma ba wai da a rubuta a yi aiki da su ba a yi mamakin irin karyarsa haka ibnu hibban yace ya ba'u hadith wa kana wa qala an-nasa'i matruk nasa'i yace ai matruk matruk yana nufin mustahab bil kadhib wa qala al-bukhari munkarul hadith kalmar munkarul hadith a gurin bukhari tana da tsanani sosai idan yace wa rawi munkarul hadith ma'anarsa la yahil la tahillu riwayatu anhu yana nufin bai halatta a rawaito hadisansa ba ma saboda ka bukhari yana sassauta ibara in yana so ya faɗi kalma mai tsanani akan mutum to ba zai faɗe ta kai tsaye ba sun ce wannan yana daga cikin wara'u tsantseni na bukari amma malamai dai sun ɗago yawar abin da yake nufi idan ya faɗi kalma wa qala ahmad ibn hanbal da'if ahmad ibn hanbal yace mai rauni ne ya yi sassauci kaɗan wa qala ibn adi lahu ahadithu la yutabi'uhu alaiha ahad ibn adi yace yana da hadisan da babu wani wanda yake goya masa baya a kansu waye ko zai goya masa baya alhalin makaryaci ne sai dai makaryata yan uwansa wa qala daraqutni daraqutni yace huwa wa abuhu da'ifani shi da babansa duk masu rauni ne shi mai rauni kuma yace daga babansa yaji mai rauni daga mai rauni duk sun nutse a cikin ruwa suna neman wanda zai taimaka musu cikin su wa zai taimaka ma wani ba mai taimakon wani cikin su a ruwayar albarkani abinda abinda abinda dara kudin yake faɗa a kansa a ruwayar balkani cewa ya matrukun yakzib ana tuhumarsa da ƙarya kuma makaryaci ne wa abuhu yuhtajju bihi wa jadduhu yu'tabaru bihi yace amma babansa ina hujja da shi kakansa kuma in an samu abin da zai mara masa bashi kenan sai a karba abu gassan yana cewa ya tambayi wani malami da ake kira bahran ibn asad game da abdulmalik ibn antara sai yace haddathana anhu nahu min 20 kazzabun munkarul hadith yace malamai ko kuma dalibai da muka suka ji hadisai muka ji hadisansa daga wajen su sun kai 20 amma makaryaci ne hadisin sa mai rauni ne kwarai da gaske وقال الحاكم في كتاب المدخل الحاكم a cikin littafin al-madkhal ila sahih yana cewa Abdul Malik ibn Marwan ibn Antara ash-Shaybani rawa an abihi ahadith mawdu'a shi Abdul Malik ibn Harun ibn Antara ash-Shaybani ya rawaito hadisai na ƙarya daga babansa inji al-Hakim Abu Abdullah an-Naisaburi wa akhrajahu Abu al-Faraj ibn al-Jawzi fi kitab al-mawdu'at wannan hadisin da muke karantawa wanda yazo da wannan siga ta cewa abubakar bai ya kasa haddace qur'ani ya je ya nemi agajin annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya koya masa wannan addu'a ibn al-jawzi ya kawo shi a cikin littafin sa da ya tattara hadisan ƙarya ya kira shi al-mawdu'at al-mawdu'at sune hadisan ƙarya yana littafi mujalladi uku an buga sunansa al-mawdu'at yana nufin hadisai baragurdi yan jabu ya karkasa shi babi babi hadisai yan jagu na ƙarya da suka zo a babin aƙida wanda suka zo a babin ibada sallah da zakka da sauran har zuwa akhlaq haka ya karkasa littafin sunan shi al-mawdu'at to ya kawo wannan hadisi ya faɗi cewa hadisin ƙarya ne ga kuma waɗanda suka shirga wannan ƙarya din wa qawlu al-hafiz abi musa huwa munqati ibn ibn taymiya ya dawo kan maganar abu musa al-madini da yake cewa hasanun ma'a annahu laysa bil mustafid laisa bil muttasil shine ibnu taymiya ya kawo ta da ma'ana shine al munqati wanda yake mai yankakkiyar salsala ibnu taymiya yace yuridu annahu law kana rijaluhu law kana rijaluhu thiqatin fa inna isnadahu munqati ko da a ce mazajensa amintattu ne to salsalarsa a tsinke take saboda haka ba zai inganta ba wato kamar abinda abu musa madini yake faɗa kenan in ji ibn taymiya ko da kuwa za a samu mazajensa amintattu ne karɓaɓɓu ne babu makaryaci a cikin salsalar to salsalar bata cika ba a ka'idar hadisi ba zai samu karɓuwa ba sai salsalar ta cika kowanne ya ji daga wanda ya ce ya gaya masa amma ka samu akwai tazara tsakanin wanda ya ruwayar da wanda aka jingina ruwayar to shikenan hadisi kuma salsalarsa ta ruguje ba za ta samu karbuwa ba wannan ita ce ka'ida da malaman hadisi suka yi ittifaki a kanta to ibnu taymiya dai ya rushe wannan hadisi ya sassake shi bisa dogaro da maganganun malamai da suka yi akan isnadin wannan hadisi da wanda ya ruwaito wannan hadisi bayan sama malaman da suka zo na hadisi abinda suka yi ta faɗa kenan al-iraqi a cikin takhriju ihya ulumuddin domin gazali yana daga cikin tarkacen gazali a cikin littafin al-ihya wannan hadisi yana daga cikin hadisan da ya muna da littafin sa da su to al-iraqi abu al-fadl al-iraqi lokacin da yazo yana takhrijin hadisan cikin al-ihya ya zo kan wannan hadisi sai ya ce rawahu abu shaykh ibn hibban fi kitab al-thawab min riwayati abd al-malik ibn harun ibn antara an abihi sai ya ce wa abd al-malik wa abuhu da'ifani wa huwa munqati'un bayna harun wa abi bakr abin da ya faɗa kenan yace عبد الملك ابن هارون ابن أنترا يا شي يروي wannan hadisi daga babansa ce shi da babansa kuma duk masu rauni ne kuma hadisin munqati ne tsakanin Harun da Abubakar duk da cewa Harun ba shi yake ruwayar hadisin daga Abubakar ba ce yana ruwayar sa ne daga kakansa an gane ko yudi a cikin al-la'al al-masnu'a yudi yana da littafi mai suna al-la'al al-masnu'a fil ahadith al-mawdu'a shi ma ya tattara hadisai ne waɗanda aka ce hadisai ne na ƙarya to a ciki akwai wannan hadisin a cikin littafin suyuɗi ɗin da ya kawo shi sai ya ce abdulmalik dajjalu abdulmalik ɗin nan dajjal ne ma'ama fi sanadi min al-i'dal duk da cewa sanadin ma kuma bai cika ba akwai katsewa akwai tazara rata tsakanin mai ruwaya da mai ruwaya wacce take mai faɗi ita ce abinda ake kira al-i'dal saboda haka malamai da suka yi suka ci abin da suka tuntube da hadisin sun raunana shi hatta ma daga cikin yan bid'a hatta cikin yan bid'a waɗanda suke kare shi batun tawassuli din da zati da suka zo kan wannan hadisi su ma an samu daga cikin su waɗanda suke da dan wayewa kaɗan sun yadda cewa eh wannan dai gaskiya ba hujja ba ce domin ƙarya ne kamar gumari a cikin arraddul arraddul muhkamul matin shi da kansa ya yarda cewa hadisin ba gaskiya bane وقد روى عبد الملك هذا الحديث الآخر المناسب لهذا في استفتاح أهل الكتاب به كما سيأتي ذكره بكرا درجه
وقد روى عبد الملك هذا الحديث الآخر المناسب لهذا في في استفتاح أهل الكتاب به كما سيأتي ذكره وخالف فيه عامة ما نقله المفسرون وأهل السير وما دل عليه القرآن وهذا يدل على ما قاله العلماء فيه من أنه متروك إما لتعمده الكذب وإما لسوء حفظه وتبين أنه لا حجة لا في هذا ولا في ذاك ومثل ذلك الحديث الذي رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا عليه إنه لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي قال وكيف عرفت نعم لما غفرت لي قال وكيف عرفت محمدا قال لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا, إلا أحب الخلق إليك قال صدقت يا آدم ولولا محمد ما خلقتك وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدرك في مستدركه من حديث عبد عبد الله بن مسلم الفهري عن إسماعيل بن سلمة عنه قال الحاكم وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن في هذا الكتاب وقال الحاكم هو صحيح ورواه الشيخ أبو بكر الآجري في الشريعة موقوفا على عمر من حديث عبد الله بن إسماعيل بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم موقوفا ورواه الآجري أيضا من طريق آخر من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه موقوفا عليه وقال حدثنا هارون بن يوسف التاجر قال حدثنا أبو, أبو, أبو, أبو مروان العثماني قال حدثني أبو عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن عبد الزناد عن أبيه أنه قال من الكلمات التي ناب الله بها على آدم تاب الله بها على آدم قال اللهم إني أسألك بحق محمد عليك قال الله تعالى وما يدريك ما محمد قال يا رب رفعت رأسي فرأيت مكتوبا على عرشك لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنه أكرم خلقك
قال يتي وقد روى عبد الملك هذا الحديث الآخر المناسب لهذا في استفتاح أهل الكتاب به وتشوى أن عبد الملك da nan mana ya kata-kata da shi ya ce to banda wannan ya rawaito da wani hadisi da shi ma ya yi kama da wannan ya dace da wannan istiftahi ahlul kitabi bihi da cewa ahlul kitabi suna istiftahi wato neman nasara daga Allah bihi da annabi sallallahu alaihi wasallam bihi az-zamir ya'udu ila bihi sallallahu alaihi wasallam an gane ko hadisin yace kama sai ya ci zikiruhu kamar yadda zai zo ya ambace shi a daba'a ta ban san ta sauran ba a daba'a ta ya faɗe shi a shafi na 122 shafi na 122 wanda yake rike da irin daba'a ta ibnu taymiya yayi doguwar magana akan wannan hadisin da aka kawo na cewa ahlul kitabi kafin bayyanar annabi sallallahu alaihi wasallama idan fada ya rukume su da waɗanda suke ba musulmi ba waɗanda suke daga cikin larabawa mushrikan larabawa sukan ce da su ai za a aiko da wani annabi sukan yi isti'aza sukan nemi ɗari su nemi taimako daga ubangiji ta hanyar tawassuli da zatin annabi sallallahu alaihi wasallama ga yadda hadisin yake an ce hadisin abdulmalik ibn harun ibn antara shi ya ji shi an abihi an sa'id ibn jubair an ibn abbas qala kanat yahudu khaybar tuqatilu ghatfan yahuda wanda ke khaybara suna yaƙar ghatfana kabilar ghatfana fa kullama altaqaw huzimat yahudun duk lokacin da aka haɗu a fagen daga sai a kare yahudawa a ci nasara akan su fa'azat bi hadha du'a sai suka nemi taimakon Allah da wannan addu'a Allahumma inna nas'aluka bi haqqi Muhammadin an-nabiy al-ummi alladhi wa'adtana an tukhrijahu lana akhir az-zaman illa nasartana alaihim wato sai su wannan addu'a suna roƙon Allah da haƙƙin Muhammadu annabi al-ummi wanda baya rubutu baya karatu ka ce wanda kai mana alkawarin zaka fito mana da shi karshen zamani ka ba mu nasara akan su fakanu idza da'u bi hadha ad-du'a hazamu ghaffan sanda suka yi irin wannan addu'a sai su karya ko su ci nasara akan kabilar gadfana falamma bu'ita annabi sallallahu alaihi wasallam kafaru bihi da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka kafirce masa fa anzala Allah ta'ala wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi to wannan hadisin shi ma dai Abdul Malik ibn Harun wancan dujal din shi ya kawo shi ibn Taymiyyah zai zo ya magana sa yace wa khalafa fihi ammata ma naqalahu al-mufassiruna wa ahlu siyar ya sabawa gaba daya abinda malaman tafsiri suke kawowa wajen tafsirin wannan aya ya sabawa abinda malaman sira suke kawowa dangane da saukar da wannan ayar su duk ba su faɗi wannan ba wa ma dalla alaihi alquran ya sabawa abinda alqur'ani ya nuna duk ibnu taymiya zai zo wannan warwara nan gaba wa hada yadullu ala ma qalahu al-ulama fihi wannan yana kara nuna gaskiyar abin da malamai suka faɗa dangane da shi wannan mutum abdulmalik min annahu matruk na cewa mutum ne wanda ya kamata a yi watsi da shi kada a karɓi maganar sa makaryaci ne in ma li ta'ammudihi al-kadhiba ko dai mutum ne mai yin ƙarya da gangan wa in ma li su'ihi ko kuma mutum ne wanda yake abin da ya ji baya riƙewa saboda haka sai ya ta kwaba yana kwakyariya yana tsammanin daidai wata bayyana annahu la hujjata la fi hadha wa la fi zaka saboda haka wanda ya nuna a fili cewa babu hujja la fi hadal hadith ba a cikin wannan hadisi ba kuma a cikin hadisin da zai zo nan gaba ba babu hujja a cikinsa to ya gama da wannan akwai wani abin da ya bari bai ce ba game da hadisin da ya gabata babu saboda haka ya rushe wannan hadisi kuma ba na da akwai wanda isa ya tada ko madar wannan hadisin ba zai tashi ba ومثل ذاك ذلك الحديث الذي رواه عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن جده عمر بن عن عمر بن الخطاب مرفوعا وموقوفا عليه yace irin wancan hadisin shine irin hadisin nan kuma wanda Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam ya ruwaito shi daga babansa Zaid ibn Aslam shi kuma daga kakansa Aslam al-Adawi shi kuma daga Abdullahi dan Umar sai kuma daga Umar dan Khattab marfu'an zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama aw mawqufan alaihi ko kuma daga shi Umar din kawai sai ke cewa innahu lam maqtarafa adamu al-khati'a yayin da adamu yayi wannan kuskure na cin wannan itaciya da Allah yake kada ya ci a cikin aljanna qala sai yace ya rabbi as'aluka bi haqqi muhammadin lama ghafarta li na roƙe ka da haƙƙin annabi muhammadu wato dan darajar muhammadu lama ghafarta li dan ne ka gafarta mu wato da yayi wannan kuskure ga abin da ya faɗa a gafarta masa kala sai ubangiji ya ce wa kaifa arabta muhammadan kai ya kai kasan muhammadu ne kala ne annaka lamma khalaqtani bi yadika wa sai adam ya ce wa Allah ai lokacin da ka halicce ni da hannunka wa nafaqta fiyya min ruhika ka busa min ruhinka rafa'tu ra'si sai na daga kaina fara'aitu ala qawa'im al-arshi sai na gani a cikin dirkoki na al-arshi an rubuta maktuban an rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah to kana halitta ta ka hura min rai ina daga kaina duba wannan da zan yi sai na duba dukkan al'arshi sai naga an rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah fa alimtu annaka lam tudif ila ismika illa ahabba al-khalqi ilayka daga nan sai na gane lalle ba wani wanda zaka jingina sunansa zuwa sunanka sai mutumin da ka fi so cikin halittar ka duka wannan ita ce ansar da adam ya bawa Allah tsara sai ubangiji ya ce sadakta ya adam gaskiya ka faɗa adam walaula muhammadun ma khalaqtuka ba dan annabi muhammadu ba ba zan halice ka ba wannan ita ce abin da yake ta yawo a waƙe waƙe ɗan bid'a to kun ji tushen abin ba wa hadha alhadith wannan hadisin rawahu alhakim fi mustadrakihi الحاكم يا رويتو شكل تافز المستدرك على الصحيحين من حديث عبد الله بن مسلم الفهري لقى حديث عبد الله بن مسلم الفهري عن إسماعيل بن سلمة عنه لقى إسماعيل بن سلمة عنه لقى شيء و لقى شيء و ها كيف كان الكتاب مبو كما كانوا كاشيكي جبا Abdullahi bin Muslim al-Fihri ya ji daga Ismail ibn Salama shi kuma ya ji daga gare shi daga wa daga Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam an gane ko wa qala al-Hakim Hakim da ya kawo hadisin sai ce huwa awwalu hadisin zakartuhu li Abdurrahman fi hadha al-kitab wannan shine farkon hadisin da na kawo na Abdurrahman a cikin wannan littafi wato da ya kawo shi sai ce wa hadha hadithun صحيح الإسناد لم يخرجاه وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم في هذا الكتاب شيء فرق حديث ده يفعل على التاسنا وأن عبد الرحمن ابن زيد يرويته لك بابانسا هكا حاكم يتي يا إن أنت إسناد سا يقوم فقد شيء فرق حديث عبد الرحمن ابن زيد أتكلم التافنسا ورواه الشيخ أبو بكر الآجري في الشريعة abubakar al'ajurri da littafin a shari'a littafi ne na tauhidi ya kawo wannan hadisi mawqufan amma ala abin da a tsaye ala umar wanda ya tsaya kan umar kawai ba tare da an jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba daga hadisin abdullahi ibn isma'il ibn abi maryam an abdurrahman ibn zaid ibn aslam mawqufan ay mawqufan ala umar wato ba tare da jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba عن أبيه كما عن أبيه eh haka ne a a kai wani ku kake kallo ba mu zo nan ba wa rawahu shaykh Abu Bakr al-Ajuri fi shari'a mawqufan ala Umar bin hadith Abdullah ibn Isma'il ibn Abi Maryam an Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam mawqufan ai sau biyu a jurri ya rawaito shi da isnadi guda biyu isnadin farko ne ya faɗa a nan yadda yake a cikin littafin kitabu shari'a na ajurri juz'i na biyu shafi na ɗari biyu da arba'in da takwas zuwa da arba'in da tara cewa ya haddasa na abubakar ibn abi dawud kala haddasa na abul harith al-fihri kala haddasa ni sa'id ibn amr kala haddasa na abu abdurrahman abu abdurrahman ibn abdullah ibn isma'il ibn binti abi maryam kai yake a cikin littafin أبو عبد الرحمن ابن عبد الله بن إسماعيل ابن بنت أبي مريم قال حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب موقوفا حكى يزو أتكم للتاف الشريعة لا الأجري كن قال بمبنش ديد إيكي نمكو ها كن قال بمبنش كوما كن قال بمبنش أنا يأتي من حديث عبد الله ابن إسماعيل هكذا Abdullahi ibn Ismail ibn Abi Maryam a can kuma yadda yake a cikin littafin can Abu Abdurrahman ibn Abdullahi ibn Ismail ibn binti Abi Maryam an gane bambanci yadda yake a cikin nuskar al'ajirri kenan Abu Abdurrahman ibn Abdullah zama Abdullahi din bane ɗansa ne Abu Abdurrahman sannan ba ibnu abi maryam ba ibnu binti abi maryam da wannan mutum ne majhul ba ma san kowaye ba ورواه الآجري أيضا من طريق آخر من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه موقوفا عليه أجري كاوش توسهنير دبن أنغانيكو دقى عبد الرحمن بن أبي الزناد دقى بابنسا abu zinad mawqufan alaihi wato maganar abu zinad kenan kuma ba maganar umar ba ga yadda ajurri ya kawo shi qala haddathana harun ibn yusuf at-tajir qala haddathana abu marwan al-usmani qala haddathani abu usman ibn khalid an abdurrahman ibn abi zinad an abihi annahu qala kaga yanzu magana ta zama tawa magana yanzu kuma ta zama tawa eh a ku duba sosai ta zama ta ta abu zinat magana ta zama ta abu zinat abdullahi abdullahi ibn zakwan abdullahi ibn zakwan abu zinat kun ga ta zama launi uku kenan kala uku kalar farko maganar annabi sallallahu alaihi wasallam kala ta biyu maganar umar kala ta uku kuma ta dawo maganar abu zinat kun ji yadda abin yake ta rawa yayi sama yayi kasa قال من الكلمات التي تاب بها آدم تاب الله بها على آدم daga cikin kalmomin da Adam yayi amfani da su Allah ya ce masa ya ce Allahumma inni as'aluka bi haqqi Muhammadin alayka qala Allah ta'ala wa ma yudrika ma ma Muhammad Allah ce wa ya sanar da kai mu shine yafi karamci cikin halittarka haka hadisin ya zo da irin wannan salsala daban-daban da irin wannan launi kala-kala guda uku da ibn taymiya zai ce game da hadisin qultu ibn taymiya ce nace riwayatul hakim da hadal hadisi mimma unkira alaihi wannan riwaya da hakim yayi ta wannan hadisi yana daga cikin abin da aka yi masa inkari aka nuna bai kyauta ba fa innahu nafsahu fa innahu nafsahu ba karanta nan ba ko to bara mu ci mu samu lokaci saboda na ga fakarar tana da tsawo bara mu ribaci lokacin wajen fassara gurin fa innahu nafsahu shi kansa hakim shi kansa mai kawo wannan hadisin kad qala fi kitab al madkhal ila ma'rifati sahih min al sahih yana da wanda tafi al madkhal ila sahih dan karami ne a ciki ya zano sunayen mutanen da bai amince da su ba kwata kwata a harkar hadisi littafi ne dan kari sunan shi al madkhal ila sahih hakim shi da kansa ya rubuta littafin kuma a farkon littafin yace wannan littafi na rubuta shi ne bisa kwarewa ta ta ilimin hadisi ba da ba bisa dogaro akan wane ya ce wane ya ce ba bisa abin da ni na gano da wato da bincike na da kwakule kwakule na na gano ba wai nayi takalidin wani bane an gane ko saboda haka ra'ayinsa yake faɗa bayan ya nuna a cikin harkar a wannan littafin al-madkhal ila sahih yake cewa ga abin da yake cewa ibnu taymiya ya dauko يأتي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة abdurrahman ibn zaid ibn aslam ya rawaito hadisan ƙarya daga babansa لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه abin da ba zai koyi ba ga ma'abota wannan sana'a yana nufin mai ilimin hadisi wanda suke ma'abota wannan sana'ar ba zai koyi ga wanda ya yi ta'ammuli cincin game da wannan hadisi ba annal hamla fiha alaihi laifin nashi ne ba na babansa ba an gane ku ya ce ya rawaito hadisai daga babansa na ƙarya wani ya ita to tayi baban nasa ne ya yi ƙaryar shi ji yayi ya faɗa to shi ne ya ce a duk wanda ya tsaya ya kalla hadisan ya san shi ne mai laifi ba babansa ba kaga kenan a gurinsa abdurrahman ibn zaid ibn al-aslam yana ruwaito hadisan ƙarya ko kuma shi ne mai laifin shi ya kirkira to daidai ne ka hadisin sai ce sahihi babu tufka da warwara a nan shi sai sa suka ce yayi tufka da warwara har ma yana cewa huwa awwalu hadisin akhrajtuhu li abdurrahman ibn aslam في ابن زيد بن اسلم في كتابي هذا shi ne farkon hadisin abdurrahman da na kawo to abdurrahman din nan kai hakim kai da kanka kace da mu ya rawaito hadisin ƙarya daga babansa kuma wannan hadisin yana daga cikin hadisin da ya rawaito din daga babansa an gane ko sai yasa malamai suka ce akwai tubka da warwara a cikin maganar hakim to wannan yasa aka jefe shi da tasahuli aka jefe shi da sassauci da bin da rashin bin abu keke da keke kafin ya kawo shi a cikin littafin al-mustadrak a cikin wannan littafin na al-mustadrak shi yasa lokacin da suyudi ya yi magana akan littattafan da za ka ɗauki hadisai sahihai kai tsaye daga cikin bayan ya faɗi a sahihai ne sai kuma yake wa qudbu haythu hafizun alayhi nafs wa min musannatin bi jam'ihi yukhaf kabni khuzaimata wa yatlu musliman wa awlihi al-buskiyya thumma al-hakiba wa kan bihi tasahul hatta warad fihi manakir wa mawdu'un yurad haka ya jero su yace bayan ka kawo bukhari ka kawo muslim wa qudbu haythu hafizun alayhi nafs duk inda ka ga malami kwararre na hadisi ya ce hadisi sai yi to tabki wannan hadisin karbe shi wa min musannafin bi jam'ihi khas da kuma littafin da aka ware dan hadisai sahihai kabn khuzaima ce kamar littafin ibnu khuzaima sahih ibn khuzaima babu shi duka a hannun musulmi a yau abinda aka samu bai fi gwargwadon rubu'insa ba wato ɗaya bisa hudu na littafin wato an buga shi a mujallabi hudu amma bai fi ɗaya bisa hudu na littafin ba wa yatlu musliman to wannan shi yake bin sahihu muslim a a karfi da inganci sai ce wa aulihi al-bustiya to ka kawo littafin ibn hibban bayan nashi shine busti shine ibn hibban al-busti thumma al-hakima sai ka kawo na hakim shine mustadrak sai ce fa kan bihi tasahul amma fa yana da sassauci yawa fa shi hakim kenan hatta warat fihi manakirun har hadisai masu munin gaske masu raunin gaske suka zo a ciki wa mawdu'un da ma hadisin ƙarya yurad wanda za a mayar masa da kayansa saboda haka a shi hakim an san shi da wannan sassauci din da cewa ibnu hibban shi ma yana da sassauci kamar yadda watakila ibnu ibnu ibnu taymiya duk zai zo ya mana magana akan wannan ba ƙara sharhi idan muka zo kansu qultu ابن تيمية تولتي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط, يغلط كثيرا لروني باتفاقهم da da ittifaqin malaman hadisi duka to yana da rauni ya zalitsu kasiran yana yawan kurakurai saboda ko da ba da gangan ba kurakuran sun jawo ya faɗa abin da bai faru ba ko da ba da gangan ba kamar yadda a baya muka faɗa akwai wanda suke yin ƙarya amma ba ta ganganci ba ta rashin ilimi da basira da wayewa da rike abu yadda ya kamata sai su yi karya ba san kuma sun yi ba ko tana yi ya kasance cikin irin waɗannan yana da maganganu a tafsiri da yawa in kun ji an ce a qalab ibn zaid ibn aslam shine abdurrahman yana da maganganu da yawa a cikin tafsiri ضعفه أحمد بن حنبل وأبو جرعة وأبو حاتم والنسائي والدار قطني وغيرهم waɗannan malaman dukkaninsu sun raunana shi ibn ahmad ibn hanbal abu zur'a abu hatim abu hatim razi nasa'i daraqutni wa ghairuhum da ma wasu ba su ba duk waɗanda duk mutumin da waɗannan malamai suka yi lugude haka a kansa to zai tashi gaba ya gaba yawo kuma وقال أبو حاتم بن حبان ابن حبان ينا فتادا جندس يتي كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم يكن جركتا حديثي بسني با حديثي قاعد ديك سي جركتا هي كاوش أبي بي أما بسني با حتى كثر ذلك في روايته har irin haka ta yi ya waita a cikin ruwayarsa min raf'il maratil hadisin da yake mursali ba ba sanadinsa ba cikakke ba ya ɗaukaka shi ya ƙara sahabi a cikin isnadin wa isnadin mawquf ko hadisin da yake mawqufi ya mai da shi marfu'i ya zama maganar manzon Allah fastahaq aktar sai ya cancanci ayi watsi da shi inda ibn hibban yace yana da irin wannan laifuffuka sai ya cancanci malamai su yi watsi da shi to haka nan lokacin da zahabi a cikin talhisul mustadrak ya kawo maganar ibn hibban sai ya bi bayansa da cewa bal mawdu'un ibnu hibban ya ce hadisin sahih sai zahabi ya ce bal wannan magana ba haka take ba mawdu'un hadisin ƙarya ne wa abdurrahman wahid abdurrahman mai raunin gaske ne haka zahabi ya faɗa rawahu abdullahi ibn muslim al-fihri wanda ya ruwaito abdullahi ibn muslim al-fihri kamar yadda kuka gani a cikin littafin abdullahi ibn muslim al-fihri shi ya ruwaito shi daga isma'il ibn salama shine zahabi sai yake cewa wala adri man za waye wannan shi kuma ban san waye ba kuma wato majhul ne wato isnada akwai kwaba da yawa shi kansa wanda ya ruwaito hadisin abdullahi ibn muslim al-fihri shi ma ba a san waye ba عن إسماعيل بن سلمة دقى إسماعيل بن سلمة عنه دقى عبد الرحمن بن زيد وحكم عليه في الميزان بالبطلان أشكل للتاسع في ميزان الاعتدال ذهبي لك حديث يتي هذا حديث باطل حديث لنقريا ya ɗora laifin akan wancan mutumin da yake ban gane shi kuma suwaye ba abdullahi ibn muslim al-zahiri a cikin mizanul itidal bai ɗora wa abdurrahman laifin ba sai ya ɗora ma wancan mutum an gane ko to shi wannan abdullahi ibn muslim al-sihri ba a gane ma waye ba ita kanta wannan illa ce a gurin malaman hadisi a kasa gano ma mutum waye ce ba kasa gano mutum waye ce alama ce bai tare da ilimi ba in ya shahara tun dole a san shi to shi ne ibnu hajar a cikin lisanul mizan ibnu hajar a cikin littafin sa lisanul mizan yake cewa wala Allah shi wanda abdullahi ibn muslim al-sihri shine abdullahi ibn rushay wanda yake ruwaito hadisi daga malik shi kuma wannan ibnu hibban yana cewa ya kirkira hadisan ƙarya ya jingina wa malik ya jingina wa laif ibn sa'ad ya jingina wa abdullahi ibn lahiya wato ko ba waye dai ba mutumin kwarai bane to kaga ashe a hadisin yana da illa da yawa ko sanadin da hakim yake kokarin ya ce sahihi ne ko da ma ka fita batun abdurrahman ibn zaid ibn aslam hadisin ba zai tashi ba saboda akwai kuma wani mutum da ma an kasa gano waye ma shi an gane ko to ka amma duk da haka kuma a ce hadisi sahihi har ma ana so wai bukhari da muslim dan me ba su fitar da shi ba to sai ruwayar in ka kula da ruwayar abubakar al-ajurri ya kawo ta daga abdullahi ibn isma'il ibn abi maryam ko abu abdurrahman ibn abdullahi ibn isma'il ibn binti abi maryam kamar yadda yake cikin ruwayar ajurri din shi kansa wannan mutumin mutum ne da ba a san waye shi ba ba ya da wata tarjama da za ka iya tantance gaskiyarsa ko rashin gaskiyarsa kaga wannan isnadi shi ma ya faɗi sannan kuma aka kawo shi mawquf ala umar can kuma an ce manzo Allah ne ya faɗa sannan kuma gashi Abdurrahman ibn Zaid a cikin salsalar sannan wata salsalar daban salsalar da ya kawo daga Harun ibn Yusuf at-Tajir haddathana Abu Marwan al-Uthmani قال حدثني أبو عثمان ابن خالد وأن أبو عثمان ابن خالد كما متركني متركني أقول ما لمن حديثي لروني لقلي لجسك شيء سا وصل لجسك ما لمن حديثي سكي أمان في وانشان الفهري دم daga gurin wannan ya saci hadisi sata shi ta saci sata ya so satar hadisi sai kuma ya saci hadisin da yake rubabbe mai doyi bai saci mai kyau ba abu usman ibnu khalid shi kansa ba amintacce ba ne a gurin malamai don haka hatta isnadin shi kansa a abu zinat wanda aka ce shi ya faɗa shi ma bai inganta ba don haka shi ma karya aka yi masa bai faɗa ba an gane ku ابن تيمية يتقبل السوى وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله فهذا مما أنكره عليه أئمة العلم بها بالحديث أما إن كنت ورد حاكم يما ونن حديثي دا كوشن كوشن ونن حديثي wannan yana daga cikin abin da malaman ilimi limaman ilimi suka yi wa hakim inkarinsa suka ce innal hakima yusahihu ahaditha wa hiya mawdu'atun mafduba inda ahli ma'rifati bil hadith hakim yana inganta hadisai waɗanda suke na ƙarya bara gurbi wanda malamai masana hadisi sun san ƙarya ne kama saha hadisu zurai ibn sarmala allazi fihi zikru wasiyul masih ba ba wahyul masih ba وسي وسي المسيح الذي فيه ذكره وسي المسيح wannan hadisi wani hadisi ne da shi hakim ya kawo a mustadrak cewa lokacin da sa'ad ibn abi waqqas a yaƙe-yaƙensa da yake yi lokacin da ya tafi yaƙi daular farisa ya buɗe wani gari da ake kira hulwan to a wannan lokaci akwai wani daga cikin rundunarsa ana kira ana kiran shi ja'una ibnu nazla sai daga cikin sojojinsa sai ya fita bayan duwar wasu yana yawo sai lokacin sallah yayi sai kama kiran sallah yadda hadisi yake cewa bai kama kiran sallah yana kiran sallah sai ya ji wani sauti yana ansa masa ya tsaya ya ga wane ne can sai ya ga wani mutum yana gangarowa daga dutse mutumin nan ya zo ya ce da shi aini ina ɗaya daga cikin hawari yuna na annabi isa wasiyi ne annabi isa ya mun wasiya cewa in tafi in bincika in gano inda manzo Allah san da manzo Allah zai bayyana in yi imani da shi kaduwa sun zamanin annabi isa yana yawo a cikin a cikin duwar wasu wai shine da ya ji wannan kiran sallah sai ya ji ana ashhadu anna muhammadan rasulullah sai ya fahimci ya bayyana to ya so wai ya je garin da annabi yake yi farisawa su suka hana shi wucewa su suka hana shi fita ya wuce ya samu shiga ƙasar larabawa saboda haka ya ce ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama shi wasiya annabi isa ya bar masa kafin a ɗauke annabi isa daga sama ya bar masa wasiya to shi ne shi wannan ja'una ibnu nazla ibnu nazla yana zuwa sai ya ga sa'ad ibn abi waqqas sa'ad ibn abi waqqas shi kuma ya rubuta sayyidina umar ya ce ga abin da ya faru ga abin da ya faru sai na umar ya ce maza maza a tura dakarai dakaru duk inda sai duk inda yake a neman mutumin nan haka neme shi sama ko kasa aka rasa shi to haka ƙaryar ta ƙare haka tatsuniyar ta ƙare to wani shine hadisin Zurayt ibn Sarmala sunan mutumin kenan Zurayt da tasgir ibn Sarmala wasu ma dan dan daure ƙarya gidiya cikin sabbi ake kasuwanci ana za da sabu manzo Allah sai a ce da wani sahabi zurai wa hada kadhibun bi ittifaqi ahli al-ma'rifa mutamiya ce wannan ƙarya ne bi ittifaqi ahli al-ma'rifa da haduwar masana hadisi kama bayyana zalika al-baihaqi wa ibn al-jawzi kama yadda baihaqi da ibn al-jawzi suka yi bayanin haka cewa wannan ƙarya ce ba gaskiya ba ce bayaki a cikin dalailin nubuwa ibn al-jawzi a cikin littafin sa al-mawdu'at dukkanin su sun kawo hadisin sarmala suka ce ƙarya ibn sarmala suka ce ƙarya ne ba gaskiya bane wannan amma hakim da ya kashi a cikin mustadrak sai ce sahihi to wannan yana daga cikin abinda malamai suka yi inkarin sa ga hakim وكذلك أحاديث كثيرة في مستدركه يصححها وهي عند أئمة أهل الحديث أهل العلم بالحديث موضوعة haka nan dai hadisai da dama a cikin mustadrak yakan inganta su amma a gurin malaman hadisi wannan hadisan da ƙarya ne wa minha ma yakunu mawqufan yarfa'uhu akwai hadisin da zai zama maganar sahabi ce ko maganar wani tabi'i sai bai da ta maganar annabi ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تفسير الحاكم لأن شيء malaman hadisi ba sa dogaro a bisa hakim ya inganta shi kadai kawai ya ce ingantacce ne kawai shi kenan su raka maganarsa da dama ba sa yin haka wa in kana galibu ma yusahihu fa huwa sahih duk da cewa da dama a cikin hadisan da yace sahihin sahihi ne amma kuma wasu ba sahihai bane an gane ko lakin هو في المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه وإن كان الصواب أغلب أغلب عليه سيد شي حاكم أتكم ما سينغن تهديتي matsayinsa kamar matsayin mai ruwaya ne amintacce amma kuma yana kuskure da yawa duk da cewa daidai din shi ya fi yawa a cikin maganganunsa to amma kuma akwai kurakurai masu yawa walaisa fi man yusahihu hadith abacafu min tashihihi babu cikin masu inganta hadisi wanda yake da rauni wajen inganta hadisi kamar hakim bi khilafi abi hatim ibn hibban al-busti sabanin muhammad ibn hibban al-busti shi ma yana daga cikin masu rauni wajen inganta hadisi amma rauninsa bai kai raunin hakim ba an gane ko fa inna tashihahu fawqa tashihil hakim ingantawar ibnu hibban ga hadisi sama take da ingantawar hakim sauka tasirin hakim wa ajallu qadaran ko kuma ya fi matsayi a girma saboda ya fi shi a dabaka ma sama da shi yake a aji ajinsa sama yake da ajin ainihin hakim yaushe hakim ya bar duniya yaushe hakim ya rasu eh dari hudu da biyar ibnu hibban fa dari uku da arba'in da biyar dari uku da arba'in da biyar saboda kaga wannan dari hudu da biyar wancan dari uku da arba'in da biyar ibnu hibban shine sama da alhakim hatta a dabaka saboda haka ya fi shi matsayi da daraja kuma ingantawarsa ta fi ta hakim shi ba kuma mai rauni ne shi ma kuma mai rauni ne kasa a mai rauni akwai wanda ya fi wani rauni ko ce wannan rago ne wannan rago ne amma wani ya fi ragonta ko inda za su kara ɗaya ragon zai kada ɗaya ragon to haka hakim da ibn hibban su duk da cewa su yudi ya yi ƙoƙarin kare shi sai ya faɗi wani uzuri wanda ya fi laifin ya fi laifin muni inda yake cewa a cikin alfiyarsa ma ta halal busiyo fi kitabihi بل شرطه خف وقد وفى به wato albuski shi da ibn hibban sai bai yi sassauci ba a cikin littafinsa sharaɗinsa ne mai sassauci amma ya cika sharaɗinsa to ai kaga laifin me yasa ya sa sharaɗi wanda yake mai sassauci ai a nan ne aka kama shi ake tuhumarsa kasancewa ya cika sharaɗinsa bai cika ba ba wannan ake magana akai ba cewa ya sanya sharaɗi wanda yake mai sassauci wajen inganta hadisi wannan shine dalilin da yasa malamai suke magana a kansa yace wa kadhalika tafsiru at-tirmidhi wa ad-darqutni wa ibn khuzaimah wa ibn manda wa amsalihim ko fi man yusahihu al-hadith haka nan ingantawa tirmidhi da ta darqutni da ta ibn khuzaimah da ta ibn manda da kwatankwacin waɗannan waɗanda suke inganta hadisai dukkaninsu sun tsara ta hakim fa inna ha'ula'i wa in kana fi ba'd ma yanqulunahu niza'un waɗannan mutanen duk da cewa akwai ja akan wasu abubuwan da suke nakaltowa na inganta hadisi fahum atqanu fi hadha al-bab min al-hakim amma sun fi kwarewa a wannan babi sama da hakim ولا يبلغ تصحيح الواحد من هؤلاء مبلغ تصحيح مسلم أما كما دك waɗannan su kuma aku kunta su da muslim ba ya suke ba su kai muslim ba an gane ko kun ga yadda yake jera su in ka ga dama kana iya yin timetable ka jera su ka kawo na sama mai bi masa mai bi masa har ka kawo wanda yake na kasa can can can kasa irin su hakim din wala yablughu tasihu muslim mablaga tasihu al-bukhari ingantawar muslim kuma bata kama kafar ingantawar bukhari ba kaga an je an fara daga kasa akai sama ko bal kitabul bukhari ajallu ma sunnifa fi hadha al-bab littafin bukari shine mafi girman littafin da aka rubuta a wannan babin wal bukari min a'rafi khalqillahi bil hadisi wa ilalihi ma fiqhihi fi bukari yana daga cikin waɗanda suka fi kowa a duniya sanin hadisi da illolin hadisi tare da fiqhun hadisi din وقد ذكر الترمذي almajirin sa tirmizi almajirin bukhari tirmizi ya faɗi cewa annahu lam yara ahadan a'lama bil ilal minhu bai taba ganin wanda ya san illolin hadisi kamar imam bukhari ba to kaga kuma ya shiga ya shiga wallahi da mu kuma ya kama kuma hanyar bukari kuma zai ina neman gurin kwana nake nema fatan ɗan ba magana ta yankewa ban sai ya za mu yi ba yanzu yace bal kitabul bukhari ajallu ma sunnifa fi hadha al-bab wal bukhari min a'raf khalqi Allah bil hadith wa ilalihi ma'a fiqhihi fihi wa qad dhakara at-tirmidhi annahu lam yara ahadan a'lama bil ilal minhu ولهذا saboda haka ne ma kana min adatil bukhari yana daga cikin al'adar bukhari a cikin littafinsa idza rawa hadithan ukhtulifa fi isnadihi idan ya rawaito hadisin da aka yi sabani cikin isnadin sa aw fi ba'd alfazihi ko cikin wasu daga cikin lafuzan sa an yadhkura al-ikhtilafa fi zalika sai ya faɗi sabanin da yake ciki kamar yadda ya faɗi sabanin da yake cikin hadisin jamalu jabir hadisin jamalu jabir sananne ne a gurin hukuma ya kawo lafizan sa daban-daban لئلا يغتر بذكره بذكره له بانه انما ذكره مقرونا بالاختلاف فيه don kada a rudu da ambatansa domin ya kawo shi tare da bayanin sabanin da yake ciki an gane ko ولهذا كان جمهور ما جمهور ما انكر ما انكر على البخاري مما صححه يكون قوله فيه راجحا على من على قول من نازعه wannan ka'ida ce dunkulalliya ibnu taymiya yake bayarwa inda aka samu sabani tsakanin bukhari da waninsa ko aka samu sabani tsakanin muslim da sauran malamai sai ya ba da wata ka'ida dunkulalliya yace mafi yawan abinda aka yi wa bukhari musunsa daga cikin hadisan da ya inganta yakunu qawluhu fihi rajihan da dama sau tari sau da dama maganar bukari ita ta firin jayi wato shi yake kada malaman da suke ja da shi akan hadisan da suka yi jayayya da shi da malamai akan su an gane ko sau tari in yace sau da dama a iya samun kuma wasu lokuta filin jayi a kansa bi khilafi muslim ibn al-hajjaj sabanin almajirin bukari din muslim ibn al-hajjaj fa innahu nuzi'a fi iddati ahadisa an ja da shi akan wasu hadisai مما خرجها وند يفتد في كل التافنسا وكان الصواب فيها مع من نازعه أما دي دي دم ينا تارد وند يجاد في دم أم قالكم بخاري galibi abin da aka ja da shi shi yake kayi amma muslim sautari akwai hadisan da aka ja da shi kuma aka yi kayi a kansa wannan ka'ida ce dunkulalliya sai mu tsaya a nan watakila ina ganin kama din nan mu hakura dai mu tsaya kan tashbihi domin kama din nan da zai kawo wani wani karatu ne kuma a baya akwai abubuwan da suke buƙatar ƙarin bayani da misalai to amma ganin cewa lokaci ya tafi ni ma kuma na fara jigata nake ganin mu basu idan mun dawo karatun mu na sati mai zuwa inda rai da lafiya za mu ƙara bin su mu shafa su sama sama domin fagen yana da faɗi kuma galibi da suke sauraron karatun ba waɗanda suke da ido bane mai ƙarfi a cikin wannan babi saboda haka mu ma za mu bi su sama sama bayan da za mu ibnu taymiya ya koro wannan bayani dole ne mu tsaya mu fassara shi mai bayani masu karatu su gane bakin gwargwado ɗaliban da suke karatu su ma su kwashi wani bangare na ilimin hadisi daga ibnu taymiya Allah madaukakin sarki ya ji kansa Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai abin da muka kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wani dan uwa yake cewa yana roƙon yan uwa za su taya shi da addu'a akan cutar ciwon zuciya da ta kama shi Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya waɗanda kuma Allah ya ba su lafiya Allah ya kara musu ita wannan kuma yana cewa menene ingancin da'awar da wasu suke yi cewa addu'a matukar babu shirka to kofar ta abu da take wani mutum zai iya kirkirar addu'a yana yi bayan kowane zagayowar lokaci a matsayin ibada sannan kuma yana rabawa yana rabawa mutane kafa kaza kaza a matsayin addu'a du'a'u ibada to ita wannan tambaya ta hada gaskiya da ƙarya akwai abin da yake gaskiya ne kofar addu'a buɗe take mutukar babu shirka addu'a abin da ake nufi du'a'u matsala kana roƙon Allah ya maka wani abu akwai du'a'u ibada akwai du'a'u matsala du'a'u ibada tasbihi da kake yi su zikiri su tamini su wannan du'a'u ibada ne sallar ka da waye duk du'a'u ibada ne an gane ko a du'a'u matsala kuma abin da zaka roki Allah yayi min Allah yayi min kaza Allah rabani da kaza wannan ita ce du'a'u mas'ala du'a'u mas'ala kofa a buɗe take kowa da irin bukatarsa ba wai sai an rubuta maka irin addu'ar da zaka yi ba tare da cewa watakila ba ita ce daidai da bukatar ka ba an gane ko akwai jawami'u adiya akwai addu'o'in da suka hada alkhairin duniya da lahira rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wannan ta hada alherin duniya da lahira shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawan yin ta an gane ko akwai kuma abin da zaka roƙa kai kana so ka ji sunan abin ya fito karara haka ba lalle ne ka same shi a rubuce a cikin hadisi ba kuma ba haramta maka ba kana so ka roƙi Allah ya baka mota Mercedes su kenan sai ka samu wani hadisin da yace Mercedes kaga ai shi ba kai addu'ar ba eh ya Allah Allahumma habni sayyarata Mercedes zaka iya faɗa kayanka ko ba abu da take ko haramta ka roƙi Mercedes ba haramta ba Allah ka bani gida a gadan kaya ina za ka same shi alkur'ani ko hadisi an ce Allah ba ni gida a ganin kaya afsarka kuma haramun ne ka roka ya halatta saboda addu'a kofar a buɗe take kamar da ya faɗa a farkon tambayar sa kofar a buɗe take to amma kuma dan za ka faɗa addu'ar ka ka ce Allah ka bani gida a guri kaza ko Allah ka bani mota iri kaza ko ka kai ni hajji ko ka kai ni umara ko ka kai abin nan kuma sai ka dinga rubuta ka ba mutane suna yi kafa kafa me alakar wannan da ba wa mutane kafa kafa kai ma ba a ce ka kiyasta kanka ka kayyade kanka da wata kafa ba tunda wannan ka ce kafa kaza kafa kaza idan ka samu wannan kafafuwa babu shi kai dai an baka dama kai addu'a ka nace a wajen addu'a wannan duk yana daga cikin abin da sunna ta zo da shi ka nace wajen yin addu'a kai ka faɗa ya ubangiji ba ni ya ubangiji ba ni ya ubangiji ba ni ba ba wani abu ka nace wajen addu'a din amma ka kayyade kanka ka ce zaka dinga yin goma goma sha biyar biyar sha ɗaya ɗaya tara tara wannan duk wani abu ne kuma wanda ka shigo da shi sabo wanda babu shi a musulunci kayyadewar amma ka kai addu'a irin wacce kake ganin ta yi daidai da bukatar ka wannan babu komai to menene hukuncin wanda yake yana tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani abu da ko da wani abu kamar aiki to malam zai iya roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ceto a lokacin da ya je haji ko umara yana alama dai mai tambayar shi bako ne a karatun sukan namu duk waɗannan abubuwa yanzu duk wanda yake zuwa karatun nan malami ne akan waɗannan abubuwa sai dai fatawa ba to matsalar yau ka leko gurin karatu kuma za ka sake zuwa ba sai bayan wata biyu sai ka dada mutane baya ai ta lalata abu ɗaya ai ta lalata kowa sai ka ga kamar karatunsa shi kaɗai za ka yi masa in yau bai zo ba gobe sai da da ku karatun da kuka daɗe kuna yi sai da da ku ya tambaye ku kuma saboda haka sai a buɗe kuma sai a koma baya saboda haka je ka samu kasussukan da muka karanta ka'ida sun dalila yanzu ana da kasus arba'in da uku kenan ka je ka saya ka bi a hankali daki daki ko meye za ka ji in ya so kuma ka ci gaba da zuwa sauran majalisan tunda yanzu aka fara ko rabin littafin ba ba ko muna shafi a daina wa shafi 90 da wani abu ke 93 ko da hudu saboda haka akwai sauran tafiya a cikin littafin wasu abubuwan duk za su zo nan gaba saboda haka littafi ne da yake cike da ilimi ba kaɗan ba mutumin da zai lizimci majalisin tun daga farko har a kai karshe da shi babu shakka zai fa'idantu da abubuwa da yawa a cikin ilimi abubuwan da ibnu taymiya yake faɗa wasu abubuwa ne da ake faɗan su ga ajin manya wanda suke abin nan to amma yanzu ga shi ana an zo an baje shi ana ta faɗa sa kowa da kowa ma ainihin zai saurara ya ji abin da ake faɗa littafin ibnu taymiya kogi ne kamar yadda nake faɗa muku kowane irin gwalagwalai da dutse mai daraja akwai a ciki kuma babu sarƙaƙiyar da baya shiga kowace sarƙaƙiya zai iya janka cikinta shi yasa karanta littafinsa ba kowa ne yake iya karanta littafin sa billahi domin fannin nuka zai shiga wani lokaci shiga hadisi mutumin da bai san da ya hadisi ba aka shigo wannan rintsin da shi babu shakka karshe ya makale a nan a tashi a daina karanta littafin gaba daya ko kuma ya ce a tsallake nan ba za ku gane ba tare da shi shi ba bai gane ba da wannan shafin mu tsallake shi bayanai ne da ba a gane to tun da kaset ne kamata ai ai ai akwai kaset kaset din nan har wajen Najeriya na yana fita Benin Togo ina ne babu inda baya shiga ko saboda in nan ku wanda wanda yake karanta ba za su gane ba ai zai je zai iya zuwa hannun wanda za su gane sai yayi dan su saboda haka kada waɗanda suke halartar karatu nan gurin su ɗauka kawai dan su kadai ake karatun karatun babu inda baya zuwa saboda haka in wani bai gane ba zai je gurin wanda zai gane kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa rubba muballighin aw amin sami'in sau da yawa wanda za a iya samun wani lokaci wanda za a kai masa labarin hadisin ya fi fahimtarsa sama da wanda ya ji shi daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma haka ta faru wasu sun ruwaito hadisi amma malaman da suka zo daga baya kuma sun fi su tsage fikihun hadisin da fahimtarsa wannan zai yiwu Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in